mai sauraro a kan mita 88 da ɗigo biyar da laifin murar zamani sunana abba isa muhammad inda muka zanta da wasu daga cikin 'yan kasuwar sabon gari da ke bangaren 'yan kaji game da koken da suke ko kuma roƙo na gwamnati ta shiga cikin wani al'amari da suke zargin kamar akwai lauje cikin naɗi na sauya fasalin guraren da suke gudanar da kasuwanci ko kuma sana'arsu kamar yadda suka bayyana a zantawarmu da su za mu so mu ji suna sunana abba rabiu to menene korafin nan a mu yan kasuwar sabon gari wayanda muke tamfurari muna muna fuskantar barazana da jin wasu maganganu da suke bujiro mana kuma har yanzu mu bamu san inda muka dosa ba saboda guri ne wanda muke zaune musamman mu da muke bangaren yan kaji na kasuwar sabon gari akwai kalubale da al'amurori suka bujiro mana wanda mu har yanzu ba wani wanda ido itin kare mu kuma gashi cewa ake ma za a raba mu da kasuwar dan Allah dan annabi mai girma gwamna da kwamishinan kasuwanci ku tausaya ku zo ku duba al'umma halin da al'ummar kasuwar sabon garma take ciki musamman mu da muke bangaren yan kaji ku a ina kuka ji wannan magana mu kawai muna jin magana ne tana bujurowa kuma da ana zuwa an je an zauna a a kanubda an ce an zauna an yi maganganu a kanubda an yi maganganu a ofis ɗin kasuwa to har yanzu dai mu da muke na ƙasa ƙasa ba mu san ma ina muka dosa ba kuma duk gaba ɗaya kullum maganganu ne suke zuwan mana na firgici da tashin hankali kamar wanne irin maganganu to kamar mu cewa za a raba mu da kasuwar sabon garin kuma mu babu inda muka sani in ba kasuwar sabon gari ba dan mu mun fi shekara ashirin kuma teburi ne kafa uku teburi ne kafa uku zaka zo ka samu wa da kani da kani wani mahaifinsa ya mutu musamman ni mahaifina ya mutu ina da kanne mun kai mu hudu kuma ba mu da inda ya wuce wannan gurin ba inda muka sani in ba nan ba to me za a yi gurin mu ba mu san an ce za a zo za a yi gyara ko kuma za a yi aiki ne mu shine mu ba mu sani ba tunda mu ba mu san inda muka dosa ba ko dai ci gaba ne ya zo muku ba to ci gaba alaji ci gaba ta ya za a ce mana ci gaba kullum muna cikin tashin hankali har yanzu ba mu san ga inda muka dosa ba yanzu kasuwar ma an bakka kana zama kana zuwa mu yanzu misali mu da muke ƙasa ƙasan nan masu ƙaramin ƙarfi ka zo ka yi magana ci gaba kai da kake jarin ka bai fi na dubu goma ko dubu sha biyar ba an zo an yi ma aiki anya ko kun sanar da hukumar kasuwa wannan al'amari.
To mu dai mun tuntuɓa na shugabannin mu har yanzu ba su zo sun tara mu ba maganar da ake ce mana za a yi aiki za a yi aiki za a yi aiki.
Kamar ko nawa wannan al'amari zai shafa.
Wallahi tallahi alhaji ina gaya ma tebur waɗanda muke wannan guri a kasuwar sabon gari waɗanda muke kan tamfurari wallahi mun wuce mu mutum mu mutum dubu shida.
To yanzu me kuke bukata?
Mu muna bukata da kwamishinan kasuwanci da mai girma gwamna Khadimul Islama dan Allah dan Annabi yau Allah yau Annabi ya tambayi me yake faruwa game da waɗanda suke kan furari a kasuwar Sabon Gari.
Ya suna?
Suna na Sagiru Sarauta.
To menene yake tafa da To abin da yake tafa da bure shine kamar yadda dan uwana yake bayani mun shiga cikin wani rudani da wani yanayi da Allah shi ya bar mu kasani domin mu ba mu san komai ba. amma su shugabannin mutum da Allah dan kamana ma hannunsu sun fi mu sanin komai da yake faruwa kamar yadda dan uwana ya magana cewa an zo za a tashe mu a wajen nan kuma har yanzu ba a ba mu mafita ba gwamnati uwar kowa shi duk abin da gwamnati ce za ta yi za ta yi amma takan tausaya wa talakanta amma su waye za su tashi to an ce mara daga hukuma ne to sai abin yake dan zo mana da rade radin shin ma mai girma gwamna dan Allah ya san da wannan labarin na tabbatar mai girma gwamna ba zai bari ƴaƴansa su shiga cikin bala'i ba hukuma wace iri hukuma ta kasuwa da abin da ya shafi kanubda su suka zo mana da fama-famai a wancan lokacin kuma alhamdulillah an ciki an yi biyayya duk bisa umarnin su to amma ba mu san inda za a mai da su ba kuma tambayar da muke shin wannan aiki dan Allah mai girma gwamna ka sani da kwamishinan kasuwanci ka sani domin muna cikin bala'i muna cikin tashin hankali da wani yanayi wanda idan haka ta faru ba mu san inda za mu sa gaban mu ba ba kuma gajen hakuri kuka yi ba wata kila inganta gurin naku za yi to inganta waje wani inganta waje ne ai inganta waje shine a zuwa ce dan matsayin gyarawa wajen ka ka koma amma ba ce za a dauke ba ka cancakat ba ka ma san da za ka kai ka ba mu yanzu muna la ilaha ula'i ne inda ma ka san da za a sa ka ka san da ka shiga to na za ka iya cewa alhamdulillah amma ba mu san da za a sa mu ba bisa yanayin da muke ciki na kuncin rayuwa wanda kowa ya riga ya sani za ka tada mutum hudu mutum uku a waje da ya bice kafa uku ba mun haƙura mun zauna domin anan Allah ya zaunar da mu amma ba za a ce kuma ana kokarin a tashe mu kuma ba mu san inda za mu je ba wai kun tuntubi hukumar kanub da da kuma kuma kasuwar duk bayanin da suke mana kenan a ba a hankali in Allah ya da za a zo a yi to amma an ki a fito a gaya mana zahirin abin ko kuma a nuna mana tasawirar aikin ma mu san shin ma wani irin aiki ma za a yi mana ku ko kwanto kuke da shi to ba ma ku kwanto tunda karkashin gwamnati muke gwamnati uwar kowa ce kuma uwar kowa ce ta isa kowa amma na san tun da aka ce kadimul islama bi iznillahi ta'ala muna sa ran za mu samu adalci a wajensa da kwamishinan kasuwanci domin ina jin kokarin da yake shi ma a matsayinsa na dan jihar Kano ko mai son ci gaban jihar Kano da talakawa da matasa ko dai ba ku fahimci ci gaban da aka wanku ba ha to ci gaba ba wanda baya bukatar ci gaba da abin da aka zo ka ce ma aka ce ma ya zo na ci gaba ne na ci gaban rayuwarka walau kasuwancin ka walau waye da shauransu kullun a marhaba muke muna murna kuma abu ne wanda ya zaga duniya ma tana juya irin wannan lamari bisa abin da muke so ne in mu abin ya taso to dan Allah dan annabi a sanar da mu kuma ai mana adalci ba mu da kowa ba mu san komai ba in ban da gwamnati da kuma shirin kasuwanci da mai girma gwamna muna kuma kira da goggo goggo dan Allah dan annabi ke ma ki shiga wannan lamarin ƴaƴanki ne kuma jikokinki ne kuma kina da rawar da zaki taka domin kin isa mu kuma masu biyayya ne a gare ki mu ne miki fatan alkhairi To ku je ku samu gwaggon mana.
To ganin gwaggwa sai ka shirya mu wannan hanya ita ce da muke ganin zamu iya samu gwaggo domin ita ce na san gwaggon mus mai saurarar talakawanta ne ta ji me suke fama da shi ba ta iya bacci in ta ji talakar ta yana cikin bala'i saboda tana tausayi domin tana da yaya ita ma wanda suke ganin su a cikin walwala Ko dai kun yi amfani da tausayin nata ne kuke so ku kira zuwa gurin ta.
ba magana ka bane muna jin tana yi kuma in ka ji mutum yana abu kai ma kai mai kyakkyawan zato mu ne mata kyakkyawan zato ne wallahi in ba a TV ba ko a ko a radio ban taba ganin gwaggo ba amma ne mata kyakkyawan zato bisa a mace a mace mai kamar maza kuma tana taimakawa mai karamin karfi na ƙasa da shi domin ita ma tana da yayan nan ta san ciwon haihuwa kuma ta san ciwon rashin zaman banza bi idnillahi ta'ala gwaggo akwai rawar da za ta taka mana To bayan jin wannan koke nasu mun tuntuɓi manajan darakta mai kula da wannan kasuwa ta sabon gari Alhaji Uba Zubairu haka sai wanda ya ƙarin haske game da wannan al'amari da kuma dalilin da ya sa gwamnati za ta yi wannan aiki.
wanda aiki ne aka ɗauko shi kamar inda aka yi aiki na private developers to ta zo kan kuma wannan shaguna na gwamnati wanda mallakar gwamnati ne wanda mutane suke haya ciki to Allah da ikon sa to saboda yawancin mutane akwai waɗansu masu rashin fahimtar cewa menene ma wannan haƙƙi na gwamnati menene kuma haƙƙi na sa to cikin hukuncin Allah ba da ni kaɗai aka yi ba an yi da shugabanni an yi da kwamishina na komas an yi da kwamishina na an yi da chairman na kwamiti na house of assembly wanda duk ƙarƙashin mai girma gwamnan jihar kano muke aka yi wannan aiki muke fata wannan aiki da aka yi allah ya sa mutanen kasuwa su gane taimakonsu ne kuma su gane ci gabansu ne su gane wannan abu da aka zo da shi duk duniya ana irin wannan abu na a taimaki ɗan adam ya mallaki abin da yake da shi na gwamnati wanda tsari ne aka zo da shi duk wanda aka zo kan abin nan nasa lizin ɗinsa ya ƙare bacin lizin ɗinsa ya ƙare gwamnati tana da ikon da za ta yi wani abubuwa da kayan ta iya kiran wa'insu su zo su yi wani investin a wurin amma dai saboda shi mai girma gwamnan jihar kano adali ne sai ya ce a'a mutanen da suke ciki a mayan musu da lizin ɗinsu amma su zo su biya gwamnati ga abin da gwamnati ke bukata a hannunsu wannan ba laifi bane ne a guri na Wasu zuwa yanzu sun fara zargin ko ce fanar da wannan gurare ma za a yi.
to in ce fa nawa za a yi sai a ce su tashi kai da kake cikin shagon fa aka ce ka zo ka sake renewal din lizin ɗinka ya ƙare in ana so a tashe ka ma sai an shawara da kai ai adalci ne yasa ma aka ce wanda suke ciki su zo su biya gwamnati hakkin da ta dora musu su biya shi ne magana menene zan ce da wayancan masu private developers ba haka suka dinga yi ba za mu kwace musu shagunan su za mu yi- waje ne ba gwamnati ce ta baka ta ce gina ka gina kuma tsawon shekaru da yawa a wa- kasashen duniya da suka ci gaba a kasashen duniyar da suke ganin a nan Najeriya ma akwai wanda in ya zo in in ya ga dama saboda mu namu shugaban adali ne bai irin ta wani gwamnonin ba kawai zuwa zai ma ya rushe wajen ya ce zai sake design din rumfunansa tun da shekarar da aka ɗiban ma ya shige amma sai ya ce ka zo ka sake renewal din allocation ɗinka a hannun hukumar kasuwa ai an maka adalci kuma shi ne daman adalci da ake nema shi kuma shi Allah duk wanda yake da adalci Allah yana tafiya da adali in ka duba ka tsinci kanka akan duk gwagwarmayar da ake daga kan mai girma gwamnan jihar Kano duk wani tarko da za a yi masa na wulakanci na cin mutunci an tasiri to wannan biyayyar da yake wa al'umma da ganin daraja al'umma shi isa Allah kike tare da shi kuma muke roƙon Allah ya tsaya wanda da mu da shi gaba daya Akwai batu da wasu da suke cewar akwai guraren masu karamin karfi musamman yan kaji da makamantan wannan guri. Su ma an tasowa bullo da wani al'amari wanda yake kama da za a sauya tasawirar wannan gurare. Me gaskiyar wannan batu da suke?
to alhamdulillah wannan magana da kake magana wajen nan wajen gwamnati ne kuma duk wanda kaga an ce matsa to akan irin adalci na mai girma gwamna duk abin da aka ce tamfurare ko yau ka zo hukuma ta baka abu tamfurare a yanzu tana baka kana fita ka biya kuɗin tamfurare na in ta zo za ta yi amfani da wajen ta za ka tashi wannan ba laifi ba ne kuma duk wanda aka tasa saboda irin adalci na mai girma gwamnan jihar Kano ya ce lalle lalle duk dan adam din da aka tasa sai an neman masa matsugunni nasa na kansa kuma a bashi takardar shi da wajensa na ya mallaka ai an yi adalci a nan ba kuma a tashi mutane kamar inda wa'yansu gwamnonin suke ba ma kana ciki ma za a zo a rushe ka to mu namu adali ne kuma an ba kowa notice kuma kowa an ba shi dama kuma ana nan ana gyara musu duk inda wanda aka tasa area duk da aka tashi mutum wallahi billahi allazi la ilaha illa sai dai in kai shugaba ne ka zo da zalunci amma wallahi tallahi ba wanda zai tabi a cikin wannan al'amari kamar su yan kajin da sauran masu kama da su wani gurare za a mai da sunan gaba to wajaje da za mai da su in lokacin ya za ka gani sunana abba isa muhammad akan mita 88.5 da laifin mu da zamani sai kun sake jina a nan gaba